أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أقول يا تتبتك على مدوكة سركي wanda ya dawo da mu wannan rana da muke karatu a cikin wannan littafi na riyadu salihi za mu tashi a kan babi babi na 243 babu ma ya ƙuluhu inda nau babi da zai magana akan abin da musulmi zai faɗi idan ya zo zai kwanta bacci abin da musulunci ya yi wa musulmi umarni ya ringa yi na addu'o'i lokacin da zai kwanta bacci قال الله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض على مدوكتين سركي yana cewa a cikin surata Ali Imran Allah ce inna fi khalqis samawati wal ard lalle haƙiƙa a cikin halittar sammai da ƙasa wato halitta da Allah ya yi na sammai da halitta da Allah maɗaukacin sarki ne ya yi na ƙasai wakti lafin laili da kuma yadda dare yake jujjuyawa wannan hari da yini ɗazu-ɗazu nan muke cikin rana yanzu yanzu ga mun dawo cikin dare an jima idan muna da rai da lafiya za mu dawo cikin rana an jima kuma mu dawo cikin dare kullum haka dan adam yake ta yi to wannan juye-juyen da Allah madaukakin sarki ya sanya rana da wata suna yi Allah madaukakin sarki ya ce la'ayatin li'ul albab akwai abin lura akwai ayoyi ga mutane masu hankali Allah ya samu a ciki eh mutum ya gane cewa fa farko ma tukunna kai tunani tukunna ka ringa tunanin kwana nawa Allah ya diba ma ka ringa tunani kai kwana nawa aka baka shekara nan Allah ya ɗiba ma ni shekara nan Allah ya ɗiba mu ba wanda ya sani sai Allah ba wanda ya sani to ko wanda ya ishe dan adam damuwa ba wanda ya sani kawai kana ta ganin yan uwa ne da yau a ce ma wani ya mutu gobe wani ya mutu yadda ka san an yi layi ana jiran bugu ba a san wa za a buga ba haka muke dukkan mu kuma ba a san wane ne ba yanzu yanzu nan Allah madaukakin sarki ya ji kanta ana jana'izan watan baiwa Allah yanzu nan ba mu gariba na ana shirin mu ana hanyar da suka yi hatsari dazu dazun nan ana labari ta fito lafiya ta yi kaza ta yi kaza ta yi kaza duka amma kwana ya kare halin da za a yi dan adam bai sani ba wani ba hatsari yake ba yana zaune ne kwanan za su kare wani kasunan sanadiyya sanadin dawon mutuwa ɗaya ce amma Allah ya sanya sanadiyya ta iri-iri abubuwa kawai sanadi ne sanadi amma ita ce dai ita ce Allah maɗaukakin sarki ya ja kwanan mu da imani to wannan juyin rana abin da ɗara ya kamata ya yi nazari kenan yanzu suna tafiya da kwanakinmu ne suna karar da kwanakin da Allah ya bamu kullum aka kwana aka tashi kwana ya kare mala ya taba mana oh ya dawo kullum aka kwana aka tashi kwana ya kare kullum aka kwana aka tashi kwana ya kare kullum aka kwana aka tashi kwana ya kare to ai sai kai tunani to kwanan naka nawa ne suna ta karewa suna ta karewa suna ta karewa ba a dada ma ko daya suna ta karewa suna ta karewa wata ran za su kare kuma wani abun da babu abin da dan adam ya iya shine babu mai zama duka duniya ba wanda zai zauna almautu babu kullun nasu da dakhiluhu malan yara ake ne wato to ai tana daukewa wato ita mutuwa kofa ce kowa sai ya shiga babu wanda ya tsira kawai ribar dan adam shine yayi kokari yayi aiki mai kyau yayi kokari ya bi Allah rayuwarsa su zama ta yi amfani wani lokaci ba abin da zai kasa ka farin ciki kai murna sai ka da cewa Allah ya yi ka musulmi ai abin murna ne abin farin ciki ne abin jin daɗi ne Allah mun gode ma saboda inda ba dan kai musulmi ba ne da ya za ka yi kuma haka za a yi rayuwar ga suna ana ta yi ana ta yi mutum ya rayu shekara ɗari yana kafirci shekara ɗari yana kafirci kuma ya mutu ya zama dan wuta har abada duniyar da in ta kare ba ka sani ta kare jiya dinnan kowa ya manta da shekarun ne kowa ya manta duk shekarun da muka yi duk mun manta wani duk ka shirke yanzu ka ce da Allah kana son ya taimake ka a a February 1992 dala kana so ya gama a february 1992 abincin da ka ci na wata guda na? a'a na rana guda ma a ce gace dala ka gama mai kaci da safe mai kaci da rana mai kaci da yamma february 1992 wani ja baya ne don tunanin mai ja baya sosai to har satin da ya wuce ma an ka tsere wani mai kashi ka hada shi da aiki to haka din rayuwar take ta wucewa mutum ya manta sai ya yi tunani kwarai da gaske wani kuma sai ya bata ya manta to haka rayuwar mu take mantawa kuma ya wuce shi yasa ribar ta kawai mutum ya gaji ya zama wucewanta a cikin bin Allah take wucewa tana ta karewa ne a cikin ibada tana ta karewa a cikin salloli tana ta karewa a cikin annafin fili tana ta karewa a cikin sadakoki ta yi ta karewa don dole ta kare amma ya zama ta kare cikin ayyukan alheri to na da ya yi riba Allah ka datar da mu to Allah madaukakin sarki ya ce su wane ne masu hankali sai Allah ya ce su ne allazina yazkuruna Allah waɗanda suke ambatan Allah kiyaman suna tsaye suna tsaye suna ambatan Allah wa qu'udan suna zaune ma suna ambatan Allah wa ala junubi suna kwance ma suna ambatan Allah wannan kalmar wa ala junubi shi yasa mala ya kawo wannan aya dan maganan ambatan Allah ko za a kwanta to suna kwance ma suna ambatan Allah kuma wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh suna tunani wato irin kudura da iko da iyawa da gwaninta ta Allah madaukakin sarki wajen sa halittar samai da ƙasa mutane suna ta abubuwa ana ta kallo sun yi ƙoƙari amma na halittarmu ya yi abubuwa wanda ku kallon su ba ma yi sama ka kalli sama da kyau ka kalle ta dama Allah ya umarni ya ce sun marje albasar ko karata yi yankalibi ilaika albasar khasi'an wa huwa hasiya kalli sama ka gani shekarar sama nawa ka tambaya shekarar sama nawa da duk abin da aka gina aka kera shi in ya shekara ɗari ka koma ka kalle shi ka ga yadda zai zama wani iri ka ga yadda zai zama ba zai shekara dubu to ka kalli sama yau shekarun ta nawa kuma ka taɓa ganin wasu mala'iku suna gyara sama cewa ta ƙule ana fashi ha babu wannan zalika taqdirul azizul alim wannan shine wato kaddarawa na iko wanda yake mabuwayi masani shine Allah to duka abin da ake sana da ya tuna lalle fa sai ya jinjina wa Allah ya yabi Allah madaukakin sarki domin Allah yana kan a yabe shi mutum ya yabi Allah ya kira sunayen Allah waɗanda Allah yake so a kira shi da su na yaban Allah maɗaukakin sarki cewa lalle Allah maɗaukakin sarki shine Allah lalle Allah shi kaɗai yake bai da abokin tarayya lalle Allah ya isa eh ai matsalar da muka samu matsalar da aka samu na ce muka samu kaman a ƙasar nan ni ni kun gani ba ba malam ba ba ma almajiri ba ko ni student ne amma ni sai ina ga duk matsalar da aka samu a najeriya kawai ta taso ne daga kamar raina allah da aka yi wallahi saboda shugabanni dan adam bai isa komai ba wallahi allah kaɗai ya isa to shi kuma allah maɗaukakin sarki yana son kace ya isa don ya isa don shi ne isasshe to yana son ka tabbatar haka sai ma duk sai ma kai abin da ya kamata ya ma azaba sai ya yafe ma kwarai da gaske sai ka yi abin da ya kamata amma wani abu sai a yafe ma saboda kayan da Allah ya isa amma wanda duk ya nuna Allah bai isa ba sai Allah ya nuna mana ya isa sai Allah ya nuna mana ya isa musulmi kowane ne duk abin da zai yi Allah ya ce wala ta qulanna li shay'in inni fa'ilun zalika gadan illa an yasha Allah wannan doka ce aka ba kowane musulmi duk abin da zaka yi kace in Allah ya yarda amma wannan kalmar sai ta zama wahala a wajen da yawa daga cikin shugabanninmu na tana wahala fada sai kawai mutum ya zai ce zai muku zai muku zai muku zai muku shi ma bai san da zai mutu ba bai san me za a yi gobe ba sai na ga idan da za su yi Allah zai sa su yi tunani su gyara wannan Allah zai tausaya mata Allah shi ne isasshe kuma dole a matsayinka na musulmi duk abin da za ka faɗa ka ce insha Allah wani abin da zai baka mamaki har kafirai a duniya suna cewa insha Allah na saboda Allah ma za a yi za a yi waye kai mutuwaye mu ba mu isa komai ba wallahi ba abin da za mu iya kuma ba mu isa ba Allah mun tuba ka ya karbar wa an huzaifata wa abi dharr radiyallahu anhuma anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam kana idza awa ila firashihi kala bismika allahumma ahya wa amut rawahu al-bukhari an samu hadisi daga sayyidina huzaifa da shi da sayyidina abi zar ya dala ta kara tabbata a gare su shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya tafi shimfidar sa zai kwanta in ya je zai kwanta to abinda yake so ma faɗi sai ya ce bismikallahumma wato da sunanka ya ubangiji nake wannan kwanciya da sunanka ne a haya nake rayuwa da sunanka ne a mutu nake mutuwa wato kaga da rana a haya mutum yana ta yawo Allah ya ba shi tsarar rayuwa ya shiga nan ya shiga nan ya fita can yanzu kuma ya zo zai kwanta zai mutu zai mutu domin in kai bacci ana zara ranka ana zara ran wanda ya bacci shi yasa na sha faɗin cewa inda mutum ya san me ya bacci da in zai yi bacci da shi hankalin shi ya tashi eh bacci ya wuce wai za ka yi bacci ka shirya wani abin sabon Allah ka duba shaidan ne wai har da kiɗan bacci na ba shi ne jihar ba wai din din din din din din har bacci ya kwashe ka kai da za ka lahira ne wani kiɗa na za ka ga wai ya cire kidan bacci wani sai ya sa wai yana ji yana limshe ido sai ya bacci suna ai kaga musulmi ba shi ba wannan akwai abin da musulunci ya shirya ma a matsayin ka na musulmi za ka yi bacci saboda bi shiri za ka yi na mai yiwa za ka wuce shi yasa addu'o'in annabi sallallahu alaihi wasallam za ka ga a ciki akwai Allah idan ka karbi rayuwa ta Allah kai mata rahama raina idan wannan zararen da za a yi na baccin nan ka riƙe ran Allah ka yi min gafara idan kuma Allah ka dawo min da raina to Allah ka mene ka tsare ta da abin da kace tsare bayan ka na gari kaga shine abin da ake son musulmi yayi وعن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال له ولفاطمة رضي الله عنهما إذا آويتما إلى فراشكما أو إذا أخذتهما أخذتما مضاجعكما fakabbira talatan wa salasina wa sabbiha talatan wa salasina wa hamada talatan wa salasina wa fi riwayatin at-tasbihu arba'an wa salasin wa fi riwayatin at-takbiru arba'an wa salasin muttafaqun alayh an samu hadisi daga sayyidina ali ya dala su kara tabbata a gare shi sha manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ga yawa na Fatima ya dala su kara tabbata gare ta manzo Allah ya ce ya ce wa na Fatima da ke da mijinki idan kuka zo za ku kwanta ko idan kuka dauki yumbudan kuwa da kuka samu wajen kwanciyanku to ku ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar har 30 da da da uku sa'annan ku ce subhanallah subhanallah subhanallah har so 33 sannan ku ce alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah 33 wa wata ruwaya kuma ku ce subhanallahi 34 a wata ruwaya kuma ku ci kabbara ta 34 duk an samu ala kulli hali an samu wannan jumla bayan mun karanta hadisin na na Fadima ce har halin ta kanta saboda aiki a gida sai kuma aka kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayi sai sayyidina Ali ya ce ta je matan daga ya tausaya mata aiki gida yayi yawa ya ce ki je mana ki roki Annabi sallallahu alaihi wasallam ya baki bawa da wanda zai ringa debo mana ruwa na ayyuka ne da ta je sai bata samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shine amma ta bar sako mazala da ya zo sallah sallama aka ga masa zo sai aka ga masa bai ta zo nema mazala bai ba su ba ba amma sai ya bi su har gida shine ya gaya musu wannan cewa maganan da jin gajiya a cikin rayuwa ina matan mu sun san wannan hadisi da layi mata ba za ta yadda ta kwanta a gidan mijinta ta yi bacci ba ta yi wannan tasbihin ba amma kun san wani abu kuma shi dan baibai a yi wannan da ka gani in kai wasa kana ji kana gani in carbi karke zai kwashi ka gwada ka gani sai ka dage ke yi za ka ji doka shirin ya kwashe biyar carbin ya ce bacci ya hunka ya huma eh za ka ji bacci ka sa akwai wasu ayyukan na ibada da za ka ji mutum ya ce ya kasa bacci na taba ji wani yana ce wani ya shi ya kasa bacci sai wani ya ce masa ala ba ka karatun qur'ani saboda da ka dau qur'ani shi ne zai dama bacci domin anan kuma da ya barka kai ta karatu gara kai bacci ya fi mar sauki eh ayyukan alheri in kana yi zaka ga bacci ya zo saboda gara kai mar bacci abinda zaka samu gara kai bacci eh da ka samu waɗannan abubuwa to in mata sun san wannan duk wani damuwa da suke samu a gidan miji da wani wahalan aiki da duk wannan idan mata na wannan Allah yana yayi mata ba za ta ji ba wani kunci na zaman gidan miji wani kunci cewa aiki yayi yawa duk sai Allah ya dauke mata shi zaka ga mata tana aikin gidan mijinta tana jin daɗi tana hidima tana dafa mar abinci tana jin daɗi tana kula da yayan tana jin daɗi ba wai tana tunanin ita ita ita ita baiwa ce ba ta sa akwai masu wannan tunanin ita baiwa ce akwai ma masu cewa wai ba haƙƙin mace bace ta dafa mijinta abinci wannan shirme ne ba daidai bane ba musulunci bane haƙƙin mace ne ta dafa mijinta abinci ba daidai bane haƙƙin mace ne ta dafa mijinta kamar yadda haƙƙinta ne ya kyautata mata amma ta dafa mata abinci to ba an ce ta kyautata masa ba wani irin karatu ne ina an ce ta kyautata masa shin abincin shi baya cikin kyautata masa na abinda in ya da yana jima ba abinci zai fushi misali to ya za a yi ta yi ai a duk abin da zai faranta masa rai aka ce ta yi to akwai wanda zai da gida yana jin yunwa ya samu abinci bai bar shi na kawo ko Allah ka gane karatun ba haka yake ba na kamata za ta yi ba a sadi a dora mata aiki ne da ya fi karfinta daman ko bayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga wa sahabbai ce wala tukalliduhum min al-amali ma la yutiqun kada ku dora musu aikin da ba za su iya ba ko yaron gida ko yaron ko ina ko yaron shago ko ko ina ka'ida ce ta musulunci duk wanda za ka sha aiki kar a ɗora mar abin da ba zai iya ba ko direba kake da shi to kar ka sa shi abin da ba zai iya ba sai ka lura ka yi sa shi daidai abin da zai iya shi kuma aka ce in ka sa shi abin da zai iya to kare ya ci amanar ka ya tsaya ya yi tsakaninsa da Allah duk abin da ka sa shi shi yana abin da musulunci ya sanya daidaito wani hadisi imam bukhari da imam muslim suka rawaito wani abi hurairah radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى أحدكم إلى فراشه فليغفر فراشه بداخله إزاره بداخلة إزاره فإنه لا يدري ما كلفه عليه ثم يقول باسمك ربي ودعت ذنبي وبك أرفعه وإن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين متفق عليه أسامة وانا حديث لغا أبي هريرة دا الله سكار تبتع غريشي yace manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce idan da yanku ya tafi shimfidar sa zai kwanta to ya kada shimfidar da cikin mayafin sa yana mayafi rawani babban riga doguwar riga haka ciki haka za ka kama sai ka kaɗe shimfidarka da shi mazala ya ce mutum ya kaɗe ya ce saboda bai san meye a kan gadon ba me mai gurbinsa a kan gadon malama suka ce akwai da yawa da suke cewa ko shaidan ya zo ya kwanta a aka ce shaidan ko ya kwanta in kai addu'a za ka shiga gida zai tashi shi maganinsa addu'a akwai addu'a ta shiga gida duk wanda ya dawo daga ko'ina ka dawo an koya mana addu'a saboda idan muka yi annan addu'ar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har ya gaya mana tattaunawa da za a yi tsakanin shedanu shedan babba zai ce wa karamin shedan to fa yau ma akwai matsala gidan nan idan aka yi sallama mai gidan ya yi sallama ya addu'a sai ce to yau fa mun samu matsala da mu yau ba za mu iya kwana a gidan nan ba kwana a gidan nan babu sai su jira lokacin da zai ci abinci idan ya manta bai ce bismillah ba sai su ci tare su amma bayan su abinci sai su tafi amma idan kuma ya ambaci Allah sai su ce shi ke dan magana ta kare sai mu tafi babu kwana babu cin abinci kaga ko da inda zaka zama ba kwana ba cin abinci ai akwai matsala da haka sai su yi wani waje kuma sai zai samu wanda bai yi waɗannan abubuwa ba malama suka ce to maza Allah sallallahu alaihi wasallam ce a kade maza Allah sallallahu alaihi ce yana nufin maiwa akwai kwari maiwa akwai wasu abubuwa masu maiwa akwai datti ma maiwa akwai abubuwa da yawa da za su iya da haka to ka kaddara gadon ka sai ke ba komai ka kade din sunna ne za ka samu lada shi kenan eh wata gida mutum ya ce an yi gado na na ganshi to in kadewan ibada ce za ka samu lada to idan mutum ya kade sai ya ce ya addu'a ya ce in zai kwanta ya ce bismika rabbi da sunanka ya ubangiji na wada asu jambi nake sanya kwaɓi na wannan kwanciya da na yi da sunanka na kwanta wa bika arfa'u kuma da sunanka ne zan tashi idan mutum ya kwanta bacci in Allah ya bai so ba ba zai tashi ba sai mutum ya ce in an amsacce nafsi Allah idan ka rike raina farhamha Allah ka ji kanta wa in ha Allah idan ka dawo min da raina kuma to fa hafaza Allah ka tsare ta bima ta hafazu bihi ibadika salihin da irin abin da kake tsare bayan ka na gwani Allah ka tsare mu ka tsare mu wannan tsarin da dan adam zai nema ya tattara duk wani abu da ka sani tsari na na komai da kowa na shedan ne na kafirci ne na jayanci ne na fasikanci ne na munafurci ne gashi nan ga sunan ba iyaka da haka mutum ya roƙi Allah madaukakin sarki ya tsare shi Allah ka tsare shi ma hadisin Imam Bukhari da Imam Muslim suka rawaito shi وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مرجعه نفث في يديه وقرأ بالمؤوذات ومسح بهما جسده متفق عليه وفي رواية لهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا آوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما قل هو الله أحد قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس ثم مسح بهما ما استدعى من جسده يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده يفعل ذلك ثلاث مرات متفق عليه قال أهل اللغة النفس نفس لطيف بلا ريق an samu hadisi daga nana Aisha uwar mu'mine da Allah ya tsara tabbata a gare ta tace annabi sallallahu alaihi wasallam in zai kwanta to sai ya karanta wato waɗannan surori guda uku ya karanta surori guda uku ya karanta bismillahir rahmanir rahim qul huwallahu ahad allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan sai ya tofa nafas tofi ne da iskar yawo a ciki tofi da iskar yawo shine ake yi na nafas za ka tofa za ka ji sanyin yawo na amma ba yawo ake zuba ba bayan gane za ka ji sanyin na gashi na tofa amma ba yawo a hannuna to shi ne nafas to haka yake yi kuma hanyoyin yin waɗannan abubuwa kamar da maluma suka mafi inganci shine mutum ya karanta ya ce bismillahir rahmanir rahim qul huwallahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad bismillahir rahmanir rahim qul huwallahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad bismillahir rahmanir rahim qul huwallahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad sai ya shafa daga kai duk inda hannun shi zai taba a jikinsa ba sai ya cire riga ba duk inda zahirin jikinsa sai kaga nayi na kulhu lahu ku sai kuma mutum ya saki na qul a'udhu bi rabbil falaq uku sai ya saki saki jabawa sai saki na qul a'udhu bi rabbin nas uku sai saki shafawa wannan shine suka ce yafi amma idan mutum ya hada yayi qul huwallahu uku ya yi kula auzu bi rabbil falaki uku ya yi kula auzu bi rabbil nasu uku ya tofa ko ne yana gama yana tofa ya shafa lokaci ne shi ma ya yi ɗayan gane yawa ko da mutum ya yi suka ci duk hanyar da mutum ya yi almuhimmu dai albarkar da ake nema za a samu eh Allah Allah da haka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam sai karanta wala uzai sai ya shafa ya ya toba a hannunsa sai kuma ya shafa jikinsa da shi a wata ruwaya sai annabi sallallahu alaihi wasallam in yazo zai kwanta a kowane dare kowane dare sai ya hada tafunan hannunsa guda biyu sai kuma ya yi tofi ma'ana bayan ya yi karatu ba wai tofin ne kafin karatu ba sai ya yi karatu sai karanta don mutum na karanta hadisi sai ga kamar tofawa ake yi na kafin a yi karatu ko ya ma sai an yi karatu sai a tofa haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake sai karanta qul huwallahu ahad ya karanta qul a'udhu bi rabbil falaq ya karanta qul a'udhu bi rabbin nas kowanne uku uku sai sanan sai ya shafi duk inda hannun shi zai kai a jikinsa amma yana somawa da kansa da fuskarsa wato daga kai za a fara sai a gangaro fuska sai kuma duk inda hannu zai taba ba ce mutum ya burge ma har ta bayan shi sai ya na sai ya shafo bayan shi ba eh saboda akwai takalluf a ciki kuma addu'ar babu takalluf eh duk an da hannunka kawai ya kai sai ka shafa yana yin haka sau uku shine yace malaman luga suka ce shi nafas inna shine wato tofi wanda yake mara karfi ba tare da zuba yawu ba wato sai dai iska ta yawu Allah wa'ala وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيت مدعك فتودع وضوءك للصلاة ثم ادعي على شكك الأيمن وقل اللهم أسلمت نفسي إليك وفوت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت فإن مت مت على الفطرة واجعل واجعلهن آخر ما تقول متفق عليه an samu hadisi daga bara dan azib ya dala su kara tabbata a gare su ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mu wataƙila ba hankalin bai kai wannan matsayin hadisi ba mutum ya ce manzan Allah ya gaya mu Allah ta ko Buhari ya ga man magana kai da shi ai ka zo ka ga mutane ko ka ce Buhari ne ni da shi ya ce mu na kana jin ka cewa lalle ka zama babban mutum ko to wannan manzo Allah ne ya gaya masa sallallahu alaihi wa sallam yace manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya gaya mu yace mun idan ka zo zaka kwanta to kai alwala irin alwalarka ta sallah sa'annan in ka zo za ka kwanta ka soma kwanciya a keɓinka na dama ba a san a fara bacci ta hagu kar mutum ya kwanta ta gefen shi ta hagu kuma gadon ka ina yake ka juya ka domin alƙibla ka soma bacci na da ta keɓin a dama sa'annan ka fuskanci alƙibla alabashi in ka soma bacci sai ka juya ko ina ka dungura ba damuwa ko yaya ka juya yanayi ɗaya ne ko kaga yaro yana bacci ko matarka tana bacci ko ai za ka tada su dole su gyara shine lokacin da kaga sun kifa ciki ba a barin musulmi yana bacci ya kifa ciki abu ɗaya yake sa a bar musulmi in yana da wani rashin lafiya Allah ya kiyaye ko ya kone na wata dai larura wanda take bayan da zai amma ban da shi wai bacci duk wanda aka gan shi ya kifa ciki a tada shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka yi yace wannan bacci din wuta ne a wata ruwa yace wannan Allah yana fushi da me yin wannan ka kaga ya zaka sake a fushi da mutum Allah bai so yace ta nan in ka ki kishin gida hannun gebanka na dama sai kuma kai wannan addu'a ka ce ya ubangiji na mika wuya na zuwa gare ka Allah na mika al'amura na zuwa gare ka Allah baya na din na kwantar da shi zuwa gare ka ina ina kwadayin rahamarka ina tsoron azabarka Allah babu wajen gudu babu wajen tsira sai zuwa gare ka na yi imani da littafinka wanda ka saukar da shi na imani da annabinka wanda ka aiko sai manzo Allah ya ce idan mutum yayi sa'a ya mutu sallallahu sallama ya mutu a wannan mutuwa to shikenan sai aljanna shine ai mutuwa alal fitra din ya mutu yanda ake so shikenan kuma yayi duniya duniya ta ci yayi kyau sai manzo Allah ya ce to amma ka sanya wannan addu'a ta zama ƙarshen abin da zaka faɗi zaka dai hira da za a yi sai a gaggama hira da za a yi sai a gaggama masu wanda suka fahimci hadisan nan hatta da iyalansu sukan koyar da su yadda za a yi bacci in za ka yi hira da madan sai ku zauna ku yi ta hiranku a gama amma an an ji an yi addu'a to ita ma ta yi shiru na kai ma ka yi shiru amma koyarwa ne don ka ta ringa fushiya ina ma magana ka ji fulani na eh ai zai iya faruwa in ka koyar da ita shi kenan ta gane cewa ga hina duk yadda za a gama amma yanzu mun dai in dai muka gama wannan addu'a to shi kenan sai bacci zama za Allah sana su ce ka sanya ya zama ƙarshen abin da za ka faɗi وعن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اوى الى فراشه قال الحمد لله الذي اطعمنا وسقانا وكفانا واوانا فكم ممن لا كافيا له ولا مؤويا رواه مسلم an samu hadisi daga Anas yadda Allah su kara tabbata a gare shi yace Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya ji zai kwanta yana wannan addu'a sai ya ce godiya ya tabbata ga Allah godiya ta tabbata ga Allah wanda ya ciyar da mu ya shayar da mu ya ya ya tufatar da mu ya ba mu wajen zama har muka samu wajen da za mu kwanta samun wajen ma da za ka kwantawa ya baka Allah to duk godiya ta tabbata gare shi ya isar mana sai kuma ya ce da yawa daga cikin mutane wanda bayi da wanda zai isar masa lamarinsa bayi da wanda zai ba shi wajen kwanciya wasu ba su da wajen kwanciya da haka wajen kwanciyar ma da Allah ya baka ni'ima ce kuma za Allah in ya zo yana gode wa Allah ku duba gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yadda yanayi yake amma kullum sai ya gode wa Allah to ku duba gidajenmu ka wani ba ruwan shi kawai yana ganin kamar shi ne ya yi kayan shi kuskure ne musulmi komai na shi Allah ne ya masa da haka Allah yana son ya gode masa eh Allah bai son a gode masa Allah yana son a gode masa kuma in an gode masa sai yi ƙari eh yayi alƙawari kun gode zan ƙara muku eh amma fa idan wala in kafartum sai inna azabi la shadid idan ku godewa Allah ya ce ina da azaba ta na tsanani eh Allah bai san butulci Allah ka tsare mu da haka mazala yake faɗin wannan addu'a wannan hadisin Imam Muslim ne ya rawaito shi وعن حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن أن يركد أن يركد ودع يده اليمنى تحت خده ثم يقول اللهم قني عذابك يوم توافي بارك آه رواه الترمذي وقال حديث حسن ورواه أبو داود من رواية حفصة رضي الله عنها وفيه أنه كان يقول ثلاث مرات an samu hadisi daga sayyidina Huzaifa da Allah ya kar tabbata a gare shi yace Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan zai kwanta to sai ya sanya hannunsa akan wato kumatu eh kumatu ko na koma nan ne kumatu na yawa kumatinsa ko ba sunan shi kenan yawa nan na dama akan shi yake haka yake sa hannunsa hakan nan sai ya kwanta sannan in zai kwanta haka sai ya ce ya ubangiji ka tsare ni azabar karen da zaka ta da bayinka Allah ka tsare ni daga azabar ka yau mata ba su ibada ran da zaka ta da bayinka kare kenan za kwanta da tunin cewa Allah zai ta da kai wata rana ka kwanta da shirin cewa in ma Allah ya karbe ka to akwai ran da zai ta da kai to Allah ya tsare ka daga azabar to wannan haka rayuwar musulmi take ba tana da daure take da maganar lahira ba yanzu mu da aka ban mu takakka kawai ba ana ma maganar lahira kana kama an kama wani bakon abu ana gaya ma za ka mutu kana kaman ana zagin ka haka ban muka zama ana gaya mana za mu mutu sai ka zama mutum na jin haushi don me ana cikin jin daɗi za a kawo maganar mutuwa wannan shirini ta ce duk layi muke a cikin layi muke tafiya ake ta yi me yasa ban mutu ba kawai kwana na bai kare ba shikenan abin da ya faru kar ka dada kar ka rage kai ma me yasa baka mutu ba wallahi shikenan ba wani dalili kar ka dada kar ka rage Allah ya riga ya gaya mana yace wali kulli ummatin ajal Allah ce kowa na man lokaci duk al'umma akwai lokaci da muka sa musu idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun da yayi sai tafiya Allah ba mu sa Allah ya sa mu dade amin man yawa shine da ma addu'a da zamu iya alhamdulillah zake mutum ne ya yi a zakar ɗin bacci har ya bacci ya ɗauke shi ai an yi an yi soma ya ce sai wani ya ƙwanƙwasa mar ɗaki ya tada shi a bacci shin wataƙila ya zo karɓan wani abu ko wani abu sai ya tashi ko ya bashi ko ya yi wani abu shin sai ya sake na ce ba sai ya sake ba ita ma alwala ba sai ka sake ba in ka tashi ka yi fitsari ma ba sai ka sake alwala ba na shi yasa ake cewa wannan alwalar ba ta karyewa ai eh an gama in ka yi shi ke tana na har ko bayan gida ka je ka tsibirna ma ka tashi alwalar ka na nan shi yasa malamai suke cewa ba a dai sallah da ita ne amma ita tana nan wani mala'iku dubu saba'in da za su tsaya a tsaron ka tana nan eh lallawa ya zo to abinda aka fi so shine zikiri ya zama akwai harshe akwai zuciya a tare amma shin idan zikiri ya zama ya samu ɗaya akwai lada eh akwai lada amma dai ba shine aka fi so ba ba a san mai zikiri ya zama cikin rafkanannu akwai rafkana yanzu aka je misali in tabbi ka rike ka rike tabbi kana subhanallah subhanallah kuma kana kallon wrestling misali nake na raga akwai na yawa to abin da ake son zuciyar kamata ringa tana subhanallah yawa yadda kake subhanallah nan zuciyar ka ya zama tana subhanallah to shine ya zama kumfulin zikiri kuma shine wanda yake canza dan adam yawa domin zikiri yana canja dan adam yana sai da mutum sabo kamar karatun alkur'ani ne da tuntuntuni ana son idan mutum yana karanta alkur'ani ya ringa tuntuntuni a fala ya tadabbaru na alkur'an ana son musulmi ya ringa tadabburi na alkur'ani shine yana jin me Allah yake gaya masa me Allah yake so ya yi me Allah yake so ya bari yana in an tuno wuta ya hango ta in an tuno aljanna ya hango ta har ya ji daɗi eh yana fatan Allah ya sashi a ciki in an makawo wuta ya ji rashin daɗi ya roƙi Allah ya tsare shi daga shiganta shi ne tadabburin alkur'ani ta haka ma ake son zikiri ya zama Allah kamar ya maimakon soma daga kulhuwar lahu sai soma da kula wuzu da rabin na a'a ya fara daga kulhuwar lahu ya dawo yadda manzo Allah sallallahu alaihi yake yi kenan amma da zai yi haka dan kuskure dan bai sani ba da sai a ce ba komai amma dai haka ya ka sani dan ba za ka koyi manzo Allah na kana ma canje-canje shaidan wani irin makiri ne sai ka waye gari duk ba kodiya na ka lura da addu'o'i da kake yi ka saba idan akwai za ka yi ta jin addu'o'i da falololi da faloli idan kana tsalle-tsalle shaidan sai ya ma wani irin makirci duk sai ka bari kai ba na dan ba kai ba sabon ba su zero da haka yana da kyau abinda aka rike a rike shi aiki duk alherin ana san shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ayi a dauki kadan wanda za a tabbata ana yi domin ya ce khairul umur adwamu hawa in kalla mafi alherin al'amura wanda aka tabbata ana yi ko da ba yawa eh wallahi al suna nan da yawa ne gaskiya ne shedan guda ɗaya ne suna ko suna da yawa suna da yawa amma shi akwai ogansu na akwai shaidan iblis shine babban su shine uban su na duk sauran zuriyarsa ce shine wanda suka yi gwagwarmaya da kakanmu annabi adam wanda suka zauna a aljanna wanda ya kai matsayi har na malami na mala'iku amma yi wa Allah girman kai Allah ya kore shi cikin aljanna Allah ya la'ance shi daga nan yana da zuriya Allah madaukakin sarki ya ka ko innahu yarakum huwa wa qabiluhu ya zala tarawnahu Allah yake shi ba shedan dinnan yana kallon ku shi da zuriyarsa da jama'arsa ku ba ku sai inda ba ku ganin su haka suna da yawa ai mutum da yake dan akwai hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam mutum da yake dan yana iya sa masa shedanu 70 shi dai yake ku ta bin shi sai kun halaka shi shi yasa a kula daga fita gidan nan Allahumma inni a'udhuka an adilla aw dalla aw zilla aw zalla aw azlima aw uzlama aw ajhala aw ajhala alayya ba mutum ya ce bismillah tawakkaltu ala Allah wala hawla wala quwwata illa billah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da mutum ya fita gida yayi wannan sai shari'a ya ce wa dan uwan shikenan mu rabu da shi ko zo mu tafi shi ba za mu iya bin shi ba yau ba za mu iya masa wani abu kare kenan an gama amma da suna jira kai a kofar gida in ka shiga mota su shiga mota da su sun shiga mota ka ba za ka ji ba na? na? suna mutuwa suna mutuwa suna mutuwa ko rukiya aka yi ana kashe suna mutuwa suna mutuwa da ayoyin Allah sai dai suna dadewa a duniya in ka duba ko mu mutane ya mukan dade ko ana nan ba mu muka yi wannan suka gabace mu al'ummomi ba irin shekaru 80 90 yanzu ka ce ka nemo an baka naira miliyan goma ka je ka kawo mutum dan shekara 150 na to kaga yanzu a ce ga ta an ajiye ma amma ka je ka zo da mutum ɗan shekara ɗari da hamsin gani amma da da Allah ya yi al'ummomi ba mutanen annabi nuhu Allah ce mana ya yi annabi nuhu yana wa'azi sai dai shekara ɗari tara da hamsin wa'azi har kenan ya nuna ya shekara dubu da ɗoriya a cikin rayuwa a duniya kuma haka mutanen shi wasu ɗari biyar wani ɗari shida ba shi ne ake cewa ya samu wata mata a zamaninsa ya samu ɗanta ya rasu tana kuka tana ta kuka cewa ɗanta ɗan ƙanƙani yaro ya rasu ya tambaye ta ce baba ke kuma wannan ɗan naki da ya rasu shekararsa na ta ce shekararsa ɗari uku fa kawai shekara bai daɗe ba dari uku ya yi kawai ya rasu shi ne take kuka sai ce masa ce babu aiki ya haƙuri mu ma mun samu wato shekarunmu yaya za ki yi da kin zo cikin al'ummar ƙarshe wanda duk shekarunsu bai wuce sittin saba'in ba mu ɗan sittin saba'in wallahi duk wanda ya hausu ya mai da hankali na wallahi gaskiya nake gaya mana na gara mutum ya naɗa kayansa ya kitsa jikarsa wallahi mutuwa gaskiya ce kuma duk mutuwa zabi magana ce ba daɗi na amma wallahi haka take ga yan uwanmu kana ta gani duk abin da kake ji kana da shi sai ga wanda ya fi ka shi ya mutu ko ba haka bane da mulki da kuɗi da komai sai ka ga wannan gaban ka ya mutu ko kai ma kenan da karatu a yi haka za a tafi tsohuwa ta ce wa annabi nuhu inda ita ta zo duniya har ta tambaye su ta ce ai wannan in ta zo duniya ba sai ba sai ba sai ta yi wani gida ba ta ce inda za ta zo duniya a ce shekarun ta kenan sujjada za ta yi kawai in ta yi sujjada har sai an ɗauki ranta shekara saba'in har mutum ya daina gini tana ganin mamaki wai me zai zauna a ciki kwanan nawa zai yi annabi zuwa ya ce mata ai su ne masu gini ko su ne ma za su yi gini ba na na su za su yi su ne masu gini ba na kwarai da gaske mai tamanin mana gini har haka rayuwa take Allah ya ba mu sa'a sallu ala nabiyil karim Allahumma salli ala Muhammad wa ali اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونتوب إليك اللهم حي لنا من أمرنا رشدا akwai bayan Allah da suke da bukata Allah ya san bukatunsu Allah ya biya musu na alheri mu ma Allah ya biya mana bukatunmu الله يتعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين من الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين akwai bayan Allah da suka rasu kamar Dr. Datti Allah madaukakin sarki ya ji kanshi akwai Bashir Tofama shi ma ya rasu Allah ya ji kanshi akwai bayan Allah dai da yawa da suka rasu Allah madaukakin sarki ya musu gafara Allah bai ne ya yi musu zunuban su garanta musu fatiha a cikin da ya amana yau mu je ya kana mu je ya kana shi bai سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين